بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da shidda da watan rabi'in al-akhir bayan hijirar ma'aikin Allah dan gatan Allah annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1000 da shekara 400 da shekara 45 wanda ya dace da 21 da wata na 10 watan Oktoba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da halkan mu ta karatun hadisi da muke gabatarwa a kowane mako a rana mai kamar ta yau ta asabar a daidai wannan lokaci mai alkhairi da albarka tsakanin sallar magariba da sallar lisha a wannan masallaci na darul hadis wanda yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. yau za mu tashi darasi na 24 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na wannan littafi na Umdatul Ahkam muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya shiga cikin al'amuran mu baki daya ya iya mun abinda ba ma iya wa kawunan mu muna ƙara tawassuli da kankantar da kai ga Allah muna masu tawalu zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala wannan kasar ya Allah ka san irin abin da yake fuskantar mu na barazana Allah mun san wannan jarabawa ce daga wajenka ya Allah duk wanda ke da hannu wajen ata da hankalin ɗan Niger ya Allah in yana shiryuwa Allah ka shiryar da shi Allah in ba mai shiryuwa bane Allah ka tada hankalinsa ka hana sa kwanciyar hankali har a tashi alkiyama muna fata wa Allah subhanahu wataala duk wanda yake bada gudunmuwa ta addu'a ko ta dibara ko ta shawara kun ya ga Niger ta zauna lafiya ta kwanta lafiya Allah ya kara masa aminci da kwanciyar hankali Allah ya dacar da mu yau zamu tashi hadisi na 140 daidai haka ne hadisin a cikin bayanin sallar sallar idi mala yace al hadisul 40 ba'da al mi'a hadisi na 140 an jundub bin abdullah al bajali radiyallahu anhu an samu daga jundu dan abdalla albajali mutunan bajali shine albajali kamar kace at-tawawi batawai mutunan tawako masha Allah radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yake cewa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabin Allah yayi sallah yawman nahari ranar suka ranar barbar sallah kuma khataba sannan manzon Allah yayi yayi khutuba ya ja hankalin mutane kuma zabaha sannan ya yanke abun yankansa wa qala sai ma'aikin Allah yace man zahaba qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha duk wanda yayi yanka ya yanke abun lanyansa gabanin ya yi sallar idi annabin Allah ce to ya mayar da wata a gurbinta ya yanke wata marmakon wannan dabbar da ya yanka mafhum tayyib wa man lam yadhbah duk wanda kuma bai riga ya yanka ba yanzu ne zai yankawa to ma'aikin Allah ce falyadhbah bismillah idan zai yanka abun yankansa to ya ambaci sunan Allah wajen wajen yankawa yace bismillah ina fatar mun fahimta falyadhbah bismillah to ya yanka da sunan Allah ma'ana in zai yanka ya ce bismillahi kamar da wani hadisi wata ruwa ta zo falyazbah ala bismillahi yanka da sunan Allah in za a yanka karatu yanka guda ne kawai ka ce bismillahi shine kawai abinda ake karantawa wajen lokacin da za a za a yankan dabba ko ma wace iri ce ina fatar mun fahimta duk dabbar da ba a bace Allah ba wajen yankata ba a ci dabbar da aka yanka ba a kira sunan Allah ba wannan dabbar ba a cinta ban fahimci karatun ko to Allah subhanahu wataala ya datar da mu a ƙarƙashin wannan hadisi malamai sun yi maganganu akan abin da ya shafi ita layyar shin layya wajibi ce ko kuma sunna ce muakkada dole ne kai layya ko kuma a'a bai zan tilas ba ba dole ba ne wajibi sai ka yi amma in kana da hali za ka yi ba ka da hali ba za ka yi ba al'imamu abu hanifa da al'imamu malik da al'imamu sauri sun tafi a kan cewa layya wajibi ce layyar mace ce suka ce wajibi ce a kan wanda yake da hali na yayi layyan duk wanda yake da hali na yayi layya wajibi ne ya yayi wannan layyar saboda fadar Allah yace fasalli li rabbika wanhar kai salla don ubangijinka sannan kuma ka soke abin sokewarka amma malamai jamhur sun tafi akan cewa sunna ce muakkada suka ce amma barinta da wanda yinta afwan yinta da wanda yake da hali shine mafi soyuwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya dage akai har ma annabi Allah ce man kana lahu si'atun wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana fala yaqrabanna musallana duk wanda ke da hali na yilayya sai ki layya to manzon Allah ce kada ya kuskure ya zo masallacin mu ko kun fahimta idan mutun yana da halin yin layya kawai sai saboda tsabar son kuɗi a san abin da ke ja mutane bisa kin yin abin da Allah ya ce ai shine son kuɗi haka ne shi yasa ka roki Allah ya tsare ka da matsanancin son duniya ita duniyar ba a son ka tsananta abun son ta haka ne so ake mutum ya dinga yana aunawa Allah ya dashar da mu الحديث الحادي والأربعون بعد المئة حديث تدريد أربعين دقيقة an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu an samu daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yarda qali yace shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawmal eid yace na halarci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar idi a ranar idi na halarci idi nayi idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin da ina raye manzon Allah yayi sallar idi to ni ma ina nan akai sallar idi da ni fa bada abis salati yana zawwa sai ya fara yi ya fara yin abin da ya shafi sallah qabla al khutba gabanin ya khutba annabi yana shigowa masallaci wurin idi kawai bai yi wata wata ba sai ya kabbata sallar sallar idi ko kun fahimta gabanin yayi bi yayi khutba bila azanin ba tare da kiran sallah ba wala iqamatul kuma babu iqama ranar idi ba a kiran sallah wa ba ani ba a iqama thumma qama mutawakkian ala bilal sai miki yana yana mai dogara ga bilal ya ya jayo bilal annabin Allah sai miki ya jayo bilal fa amara bi taqwallah yayi umarni da ali tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa hasa ala ta'atihi ya kwadaitar da mutane akan su shi wa Allah da'a wa wa'aza nasa yawa mutane wa'azi wa zakkarahum kuma ya tunatar da su abin da ya kamata a ce sun tuna summa mada sai manzon Allah ya shude ya tafi hatta atan nisaa har sai da zo gun mata fa wa'azahunna sai ya musu wa'azi wa zakkarahunna kuma ya tunatar da su sha'anin Allah faƙala ya ce, Ya ma'asharar nisa, ya ku taron mata, ta saddaƙna ku yawaita yin sadaka, fa inna kunna aksaru haɗabi jahannam, saboda ku ne mafi wato mafi yawa cikin shinge ko kuma kace itace da ake cusunawa a kama hutar jahannama da su ku ne mafi yawan abinda ake kunna wutar jahannama da su faqamat imra'atun jin wannan ke da wuya sai wata mata ta miƙe min sifatin nisa'i tana a tsakiyar mata tana zaune cikin tsakiyar mata saf'a al-khaddaini wato wannan macar saf'a al-khaddaini tana da baki da kuma kumatunta sun dan sun dan cika kuma tana da dan jiki haka kafadunta sun dan suna da yau suna da matsi ma'ana kinan mace ce mai na'am mai jiki mai kiba ko bai ta faqalat aga ne faqalat sai lima ya rasulullah ya annabin Allah me yasa muka zamanto mafiya yawan abunda ake kunna wutar jahannama da mu qala sai annabin Allah ya ce li'anna kunna taktukirna shakata saboda ku kuna yawai kai korafi ka san mata sun cika korafi aga ne mata sun cika kai korafi ba cika jituwa da mata cikin duk abin da za a yi sai an ce ai kaza kaza suna yawaita surutu to suna yawan kai korafi sannan kuma wa takfurna al'ashira kuma suna butulcewa abokanan zama su waye abokanan zaman su na'am mazaje ga su da dankaran korafi in aka yi kaza a ce an yi magana duk abin da aka yi sai an yi magana sannan kuma ga su da butulcewa abokanan zaman su qala sai annabin Allah sai sai bilal ya ce faj'alna yatasaddaqna min hullihinna sai wannan abin da abin da da manzon Allah ya faɗa ya tinzira su suna sadaka da kayan adon su suna sadaka da kayan adon su muna fahimta yulqina fi thawb bilali da suke jefawa a cikin rigar Bilal Bilal sai ta tsaro rigar sa haka sai ta tsaro rigar sa sai ya tsara ana jefa masa mata na cire kayan adon su suna jefawa cikin rigar Bilal suna yin sadaka wannan dukiyar wa ake ba ba ho annabin Allah ake tara ma fa za a yi aikin addini da ita ne mun bayyana karatun masha Allah min aqratihin na daga ɗan kunnan su aqrat shine ɗan kunne na daga ɗan kunnan su wa khawatimihin da kuma zabba zobuna na zinariya mata na hiddo ɗan kunne na zinariya da zabba na zinariya da sarka ta zinariya da munduwa sai a jefa su sa sun bada su a matsayin a matsayin sadaka wannan hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi jama'a wannan hadisi akwai akwai abun lura kwari da gaske akwai karatuka daga ciki na farin Jabir dan Abdullah yace annabin Allah ya zo sallar idi yana zawa khutba ya fara ba a yi kiran sallah ba ba a yi ni ba ba a yi iqama ba a yi iqama kuma ba a yi kiran sallah ai mun faɗi adadin raka'at abin da kabbarar da ake yi ko muka ce kabbarar fara raka'a nawa ake yi bakwai kabbara raka'a ta biyuwa biyar hadda wacce ta zama to shi da kenan ko Allah ya dace da mu to da manzon Allah ya yi da sallah sannan kuma yayin mutane umarni a ji tsoron Allah to kaga wannan wa'azin ko wallahi na aji tsoron Allah babu wa'azi mai girma a duniya kamata in ka ji mutun ya ce maka wani ji tsoron Allah alama ce ta cewa wannan mutun yana son ka idan ka ji mutun yana ce maka wani ji tsoron Allah to alama ce ta cewa yana son ka kuma duk wanda ya ce maka ji tsoron Allah ya kyauta maka a rayuwa in akwai abin da za ka bashi na tukuci wallahi ka bashi babu nasiha mafi girma a rayuwa kamar a ce maka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yau in maka ji tsoron Allah wa za ka ci wa za ka ji tsoronsa a zafa yanzu saboda tsabar isgilinmu ka ce mutum ji tsoron Allah sai ce wai in ba ji tsoron Allah ba kai zan ji tsoron wannan wallahi isgili ne muna wa Allah muna isgili ne wa addinin Allah wai in ba ji tsoron Allah ba kai zan ji tsoro kuma fi'ilul hali yukazzibu zalika abinda yake aiwatarwa yana tsaritar da wannan magana cewa yana jin tsoron Allah domin idan ka ce jin tsoron Allah shi ne yin abinda Allah yake so da kuma bari abinda Allah baya so ka ji tsoron haduwarka da Allah da kuma kwatanta aikin gaskiya zan ka hadu da Allah subhanahu wataala lami lafiya shine jin tsoron Allah to manzon Allah yayi musu wa'azi ji tsoron Allah ai so jiyawa wani sahabi irin me yake da suna yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'adh dan jabal ce annabin Allah ausi yi min wasiya Mu'adh dan Jabal Allah ya ƙara masa yarda yace ya Rasulullahi ausini annabin Allah yi min wasiya abinda zan rike ko ka mutu na rike shi a matsayin karatu sai abazalati alayka bi taqwallahi fa innahu ra'sul amri kulli ina maka wasiya da kai tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine kololor kowane al'amari duk abinda aikin da zaka in ba jin tsoron Allah take aikin manzani kuma jin tsoron Allah na da fawaid na da samarat akwai amfaninsa in ka ji tsoron Allah Allah zai taimake ka baka baka wahala wajen bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in har kuka ji tsoron Allah Allah zai taimake ku da abin da za ku gane gaskiya da ƙarya da shi ana faɗin gaskiya za ka gano gaskiya ce ana faɗin ƙarya za ka gane ƙarya ce amma wanda ba ji tsoron Allah cikin zuciyarsa ba zai iya bambantawa ba sada kuma muddin za ka ji tsoron Allah ko wallahi alazim sai Allah ya ilmantar da ke abin da sani wa taqullaha wa yuallimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya ilmantar da ku abin da sani ba kuma daga cikin amfanin jin tsoron Allah ɗan uwa jin tsoron Allah na daga cikin abin da ke sanya Allah shiga mutun yaki jin tsoron Allah na daga cikin abin da ke sa Allah ya shiga wa mutun yaki makiyanka sai Allah ya kare ka da su sai su ta kulla maka makirci sai Allah ya tamira makircin a kansu dalilin mi dalilin jin tsoron Allah kuma duk abin da zaka shiga da damuwa sai Allah ya ka maka mafita ana son a ga bayanka a ga ya zaka yi sai Allah ya ka maka agaji da taimakon sa shi kuma in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya ka maka agaji baka da wanda ya isa ya ci nasara akan ka wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di in kuma Allah ya ga ya ya kare ku ya zare hannayensa daga cikin al'amarin ku duk duniya ba wanda ke iya baka kariya da agaji wallahi kamar misalin kasar nan da muke ciki wannan kasar ta mu mai albarka ta Niger ina rantse muku da Allah ko wanda babu wani ubangiji bayan sa na rantse da Allah ce makon Allah ne yake tafiye da wannan kasar ba dubara wasu mutane bane ba iya wasu bace a'a Allah ya dubi akwai bayan Allah masu kyakkyawar zuciya ta dalilin su kuma sai Allah ya kare wannan kasar suna taimaka mu addinin Allah amma kai kamar kasa a irin wannan kasar kamar Niger a ce har tana barazana da Faransa kuma a kwanta cikin natsuwa ai ka san bayin ɗan Niger bane yin Allah ne jama'a ba haka bane in kuma kaga mutun na tunanin yin wasu wane ne ko suwa ne to wannan yana tabbatar da sakarcinsa da wawancinsa ɗari bisa ɗari to kuma in ka ji tsoron Allah Allah zai kama ka mahita annabi Musa da sahabbansa lokacin da Fir'auna ya biyo su suna cikin halin haula'i ga Fir'auna ya biyo bayan su kuma ga teku suna tsuwa ga ruwa sahabban suka ce inna lamudrakuna mukan an ritsa da mu ta ta kare babu da mafita mu shikenan mu ta an kai ƙarshe yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdini yace a'a dan can banza ne ba haka abin yake ba tabbas ina da yaqini a zuciyata kasancewar mu masu imani wallahi Allah yana tare da mu da taimakonsa kuma Allah zai nuna mana da kamata mu nan take kuma sai Allah ya ka musu agaji sai Allah ya ce wa dai sai buga sandar sai yana bugawa sai ga hanya ta ta kudu cikin ruwa sai Allah ya ce to shi kita su wuce ko kun bace karatun jama'a ko jin tsoron Allah ba karamin al'amari bane duk abin da mutum yake da shi in bai jin tsoron Allah aikin banza ne shi yasa hatta manzon Allah sai da Allah ya kira sa yace ya ayyuhan nabiyyu taqillaha Allah yace ya annabin Allah ya kai wannan annabi mai daraja ka ji tsoron Allah kai dan Allah in har za a ce wa ma'aikin Allah ya ji tsoron Allah ai ka san min babi aulani da kai muka fi cikin da wannan wa'azi Allah ya ce wa manzo Allah ji tsoron sa duk da Allah ya san annabin Allah yana jin tsoron sa amma sai Allah ya ce ka ji tsoron Allah wallahi wani in kace masa wani ji tsoron Allah ransa baci yake yi wannan alamatun min alamatin nifaq alama ce ta munafici a zuciya cewa zuciyarsa akwai matsala Allah ya sauke Allah ya kare mu sai kuma yin sai ya kwadaitar da mutane akan yi wa Allah da'a a bi Allah a yi abin da Allah yake so a yi wa Allah da'a da'a wa Allah na jayo alkharrai a cikin al'umma kuma na daga cikin abin da ke sanya a samu a wani lafiya a duniya ka zamanto mai da'a mai biyar Allah sau da ƙafa Allah ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a cikin duk abin da Allah ya ce kai to kai iya abinda Allah ya ce kai kada ka ƙara karka rage shi ne da'a wa Allah kada ka huce gona da iri kada ka huce abinda Allah bai ce kai ba kuma kada kai kasa da abinda Allah ya ce ka tsaya daidai inda Allah ya ce ka tsaya haka ka tsaya daidai inda manzon Allah ya ce ka tsaya sallallahu alaihi wasallam domin ƙari akan abinda Allah ya ce da ƙari akan abinda manzon Allah ya ce na daga cikin abin da ke lalata aiki dan annabi Adam baki daya yanzu misali sallar azhar raka'a nawa manzon Allah ya karantar da mu na'am raka'a hudu kaga duk qur'ani tun daga suratul alhamdulillah har zuwa min aljinnati wan nas babu inda Allah ya ce ai sallar azhar raka'a hudu duka hadisan annabi suka tabbatar da wannan shi sai ya wannan da wanda yake da aqida ta qur'ani yun cewa wai shi qur'ani sak kace masa wawanci sak eh wawanci sak ba qur'ani bane ke wawanci ne yake ba yadda za a yi mutun ya fahimci alqur'ani bai karanta hadisan annabi ba wallahi baya yiwa ƙarya yake da ana yi to da sahabbai sun yi amma tabbas sai suka zo suka tsaya suka tsugunna gaban annabi suka yi karatu to idan mutun yace bari shi yayi sallar azhar raka'a shida dan Allah ya hukunta sallarsa sallar gaba dai ta lalace ba ta yi ba ko bai da gaba dai sallar ta lalace to in za ka ƙara akan abin da Allah ya ce kai to aikin naka yana lalacewa sannan wa wa'azan nasu yayin mutane wa'azi wa'azi shine ka tsoratar da mutane kuma ka ka musu albishir ba a san mutum ya rike janibi guda ka sa akwai malamin da kullun in ya tashi wa'azi huta huta huta kullun huta ba a wa'azi haka jama'a halar ba wannan ba ta awa bace a in an yi hutan mana gobe ayi aljanna haka ne ko kai kuma ka rike kullun aljanna ba a yi mutane bayanin wuta ba a yi ka zamanto bainal khawfi war raja kana tsoratar da mutane kuma kana wadatar da su rahamar Allah mun fahimta wannan shine wa'azi ba gashi ba irbada ce wa'azna rasulullah wa'azna رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة yace manzon Allah yayi mana wa'azi mai sosa zuciya mai kai mutuka yace wajlat min halqulub saboda girman wa'azin har zukatan mu suna dukar juna zukata suna son tsorata wa zarafat minha aluyun kuma gashi idanu suna zubda kwalla suna zubda hawaye ashe ana son kaiwa mutane kan dan taza mutane wani lokaci har a ta ana kuka ko ko fahimta wai ba ai kuka ba dan a ce a'a wani hadda kuka shi kai a'a ayi kukan dan tuna haduwa da Allah subhanahu wataala kai sau da Allah in har mutum ba zai iya tuna laihinsa ba da girman laifinsa da yake wa Allah irin abin da yake aikatawa ka tuna cewa akwai raddan Allah zai tsela ka kai dayan nan fa ba kowa duk wanda ke baka gudunmuwa a duniya da agaji wallahi ba kowa a wannan rana da zai zo ya kare ka kai ɗanka Allah zai tambayi kuma dole ka kamai wa Allah amsa kuma tsirara baka da riga baka da wando baka da kaciya kuma Allah zai tambayi ka tun daga shekarar da ka balaga har zawarar da ka mutu har zarrawarar da ka mutu sai Allah ya bincike ka akai kuma wannan tambayar duk minti Allah zai maka hisabi duk minti daya kuma akwai abu guda tara akwai guda abu guda tara wanda dole sai an tambaye ka su wajibi ne kowa ababe guda tara kowa sai Allah ya masa wannan tambayar za a tambaye ka waye ubangijin da ka bauta ma za a tambaye ka menene addininka sannan kuma za a tambaye ka waye annabinka sannan kuma za a tambaye ka menene littafinka kuma za a tambaye ka alqiblarka za a tambaye ka kurciyarka samartaka ka kabi tai da ita za a tambaye ka rayuwarka gaba dai tun daga balakar ka zuwa mutuwa me kai za a tambaye ka kudin ka da ka samu wace hanya ka samu wace hanya ka sa za a tambaye ka lafiyar da Allah ya baka me kai da wannan lafiyar abu na tara na ƙarshe Allah zai tambaye ka dama da Allah ya baka me kai da ita na rance da Allah kowa sai Allah ya yi wannan tambayar kowa kai yanzu a tambaye ka kadai lokacinka lokacinka lafiya da Allah ya baka a wata shekara baya wace kai mazazzabi masasara ta ta kwana hudu kusan shekara kwana 360 da wani abu duka cikin koshin lafiya kake duk ini guda sai kawo Allah bayanin me kai da wannan lafiyar da Allah ya baka cikin kwana 365 duk ini sai kawo Allah bayani Allah na yi abu kaza wanda kake da bukata Allah na bar abu kaza wanda kake da bukata kuna ganin abu ne mai sauki jama'a kai yanzu ko gaban prokirar aka yi mutum aka tsayar da shi gaban ɗan akwakin nan aka hawa ruwan turancin nan na mina hikci ai dole gaban kai abu ga ko balantana gaban rabbul izzat nan ne duniya duk abun mutum ko prokirar da akwai da sama da shi in ya tsa ana yi a tada shi in ya shari'ar da bata wani ayi a tada shi ayi a haftake shi a kawo wani a ce to wani fito shi shike da an kare amma can kiyama ba wanda zai zo ya tsaya gaban Allah ya fitar ba shi aikin kaune kawai zai fitar da kai wallahi to ya musu wa'azi kuma ya tunatar da su ni'imomin Allah a kansu zakkarahum ya tunatar da su Allah ya mu kaza ni'ima ce kusan mutane na wasa da ni'imomin Allah fa in kullun ina bada misali da ni'ima ta hankali mala abba kullun ina bada wannan misali kai Allah ya hankali kadai Allah ya barka da shi in Allah ya ce ayi lissafi kasafi kai da za ka iya sayan hankali a wajen Allah tsakanin ku da Allah fa hankali kadai da kadan kawai lahiyayye wannan hankalin ya sa aka dauki aure aka baka yan kana girma kaza ai in mutum ma haka ci da ko diyansa ba ba sa abin da ke su ba haka bane amma sai Allah ya barka da hankali to kada Allah shi baka hisabi kan hankali to bancin ma babba bancin hankali gashi aka yi ka mutum kuma musulmi aka yi maka uwa aka yi maka uba aka yi maka danne aka yi maka yannai aka yi maka mata duka wannan ni'ima ce fa wallahi da azumi ni'ima ce kuma wai har da kasuwanci da jari da kuɗi duk Allah ya baka duk sai Allah ya tabbata ni'ima ce ko har yau mutum na ganin Allah bai masa ba kasa akwai wanda fa saboda tsabar wawanci da sagarci gari yake wai su kawai kai mun rako maza kawai wai su sun rako maza akwai wanda fa da zai yarda duk abin da ya mallaka a duniya ya basa shi ya koma cikin ran da yake wallahi zai yarda dan akwai wanda Allah ya bashi kudi kamar su yi magana kamar su tikar su amma sai Allah ya kashe mata wani baki iya Allah ya haranta ba sai dai ga al'aibuwa jama'a baka bane mutun nawa ne Allah ya ba kudi a duniya ana kilgar su masu kudi ne amma kuma iya sai da su ga ana aihuwa ba dai su aihu ba Allah ya tashi wannan hanyar dan Allah wannan ba nema bace kawai a zo ai maka shi kansa ana maka ba ba ba ba cikin gida wannan ni'ima ce fa wani fa har ya koma a wajen Allah ba za a taba kira shi ba wallahi kuma kai ba kai shekarun da yayi a duniya ba kai su ba ya tsohe ka a duniyar amma har ya koma wajen Allah ba wanda zai kira shi baba kuma kai kana ganin Allah bai maka koyi ba a rayuwa akwai wanda in ana sayan da miliyar na rantsa Allah zai iya sayan su in ana sayan da guda miliyar wallahi zai iya sayan su amma Allah ya jibga mai can kuma aka taushe masa wata ne wata bangare haka Allah yake al'amarin sa a rayuwa da haka sai annabi Allah ya tsoratar da su sannan kuma ya wuce wajen mata wannan ke nuna cewa ashe mata da maza ba sa tare a masallaci ba a hada maza da mata wuri guda a masallaci ba a hada saboda fitina yau take saboda fitina wai ko kun san mace daga cikin abin da mafi girman sharri daga cikin abin da ke matsar da maza mata na daga cikin mafi abin da ke kai mutun jahannama maza daga cikin abin da ke kai namiji jahannama akwai wace kuma fitina ce annabin Allah ce ni ban bar wata fitina ba a duniya mai cutarwa maza kamar mata ban mata ba sai ka iske yariya ta kai wa riɗi ya gawa amma wallahi ta ta zaka ware da ka aiwa dai ka haife ta kai ba ita ba uwar ta haife ta ka haife kana iya aihuwar ta uwar da ta haife ta kai kana iya ka haife ta amma ka aure ta ka ta gida kuma sai yadda ta ce ita ke juya ba haka bane na'am jama'a baya faruwa Allah ya dacar da mu Allah ya dacar da mu Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu ketare wannan jarabawar to sai manzo Allah ya wuce wajen mata su ma yayi musu nasu wa'azi daban ya kuma tunatar da su ni'imar Allah sai ya ce kuma ya ku mata ku yawaita yin sadaka ku yawaita yin sadaka saboda na ga ku ne mafiya yawan abin da ake kunna wutar jahannama da ku abin da ake tattarawa a kunna wutar jahannama abin mai yawa mata ne su bi kowa yawa a cikin wuta kamar da manzo Allah faɗa wani hadisi yace na ga mafiya na leka a jahannama sai daga mafiya yawan mutanen ta mata ne yace ko na leka aljanna sai daga mafiya yawan mutanen aljanna miskinai ne talakawa ne talakawa sun fi kowa yawa cikin cikin aljanna mata kuma sun fi kowa yawa cikin cikin wuta ashe kaga yawan sadaka daga cikin abin da ke kare mutum daga azabar wuta wannan hadisi daga yawan sadaka yana daga cikin abin da ke kare mutum daga azabar wuta to sai manzon Allah aka masa tambaya wata mace ta ce ya annabin Allah me yasa muka fi kowa yawa a cikin a cikin wuta saboda su san wannan abin su kiyaye ai amfanin sanin kiyayewa ko sai annabin Allah yake cewa saboda kuna yawaita kawo ƙara akwai yawan ƙara da mata mata wallahi musamman ma ka san duk mai mace guda bai ganewa fa bai gane wani karatu mai mace guda bai gane wani karatu akwai karatun da sai in ka tayi zonde ka tayi gidan biyu lokacin za ka dinga faɗinta wasu ababe akwai akwai akwai akwai wanda ke bani labari alaji yace shi mace bi gare shi yana da mata ta guda sai ya karo ta bi yanzu da aka zo wani lokaci sai ya saurin liƙewar shago kuma ya sauka ya saurin saka daga aiki sai ya je gida to ba inda za shi je ya dan fara kama girma ya ba dan fara ba inda ya kamata sai ya je gida to kuma lokacin yake take dan kama shi kasuwa dan tsira kuma ya dare yanzu ashe duk shigar da yake gida ita guda tana dibin lokaci ina dake wace ne sai ta duba ta ga a lokaci agogo to lokacin ana zamanin ina wannan sallokiya da aka yi me bi fadin lokaci kun gane ta wani in kada ne gezi ne ko abin da ce karhe kaza da minti kaza to in ya shigo gidanta sai da danne wannan abu ce ƙarfe kaza da minti kaza ƙarfe kaza da minti kaza na ba ta Allah dai ya sa mu wange lafiya Allah ya ƙara mana haƙuri Allah ya ƙara mana haƙuri ai duk wanda bai aure bai san yadda ake sha ba illahi lazi da sauransa bai san inda aka sha ba ga shi dai kawai yana rayuwa cikin duniya amintacce ne Allah ya sa mu wange lafiya suna yawaita kai ƙara akwai kayan korafi an yi kaza ai kai kaza ai kai kaza sannan kuma ga yawaita magana ta ta kyama abinda aka kyamata cikin al'umma suna kyama akwai akwai su da yawaita maganganu na alfahasha yanzu kafin ka samu namiji na magana ta alfahasha daya sai ka samu mace biyar suna magana alfahasha ba ku lura ba yanzu dauki tiktok misali sai masu shiga tiktok kafin ka ga namiji ya tsaya yana magana ta batsa zaka samu mace goma suna maganganun batsa cikin tiktok wannan musiba ce sannan kuma su da sun taru to yana da wuya a taru kuma ba Allah ya kiyaye ba doko wannan bangaren ba haka ne sai sa hiran mata sai su inda zaka dinga ma mata labe to kamar kai kumiya ya kumiya ake shi sannan kuma suna daga ciki daga abu na gaba kuma suna yawaita musu ni'imar da mazajin da suke musu alkharan da maza suke musu idan kana mace alkhairi sai kuma aka samu jarrabawa kadan kadan janye wannan tallafin da kake bayarwa to mallan ai zaka hito mutunan banza ba haka ba yanzu kaddara misali wanda yake da al'adar ya ba matarsa kudin karin sahiya jika guda kasa akwai wanda saboda tana amarci bai san kwana duk in an jima ba a yi wata guda bane wa Allah lahiya lau shida kuma shina dan ganin kasuwa na tahiya lahiya lahiya shi kuma bai gane yanzu jika jikan nan in ana tara jika so 30 jika 30 in jika 15 ne akwai abin da in an biya shi a cirewa 15 cikin su an ƙara gaba ku sai ta jinka mata jika jika har da kuma kasuwa ta ja baya in yace ba ta 100 tana yarda eh mata eh tashin hankali ko Allah ya sauke suna da musu ni'imar da aka yi musu kamar mata suna da matsala kwarai sai dai kuma suna da alkharrai sosai mata suna da suna da suna da jaraba akwai musibu akwai jarrabobi ta da su amma kuma suna da alkharrai kwarai da gaske dan duk duk natsu abin da rashin natsuwar mutum Allah hada shi da mace zai daidai za su saita shi haka ne kaga mutum yana wasa da kuɗi to ba hada shi da kura ba lallazi eh ba hada shi da kura ba sai zuwa ga ya daidaita ya sai da aka sama aka sama gaba kuma mace ce fa rana dai wani abu zai hada ka da ita sai ta ce ai baka tsaye mata ni ba abin da ka tsaye ne a rayuwa ni ka tsaye ne a rayuwa wai fa duk shekarun da kai kana ci da ita da safe ka bata abinci da rana ka bata abinci da dare ma haka sannan kuma idan ta je biki haka ban bata gudunmuwa ka bata na adaidaita ka saya mata kaya ka kai dinki kai wace ce kai wace ce wai a ƙarshe ba abin da ka tsaye mata na alkhairi gai ne ka taba min na nema gai ni ka tsaye wannan ba karamar musiba bace Allah ya kare mu to a ƙarshe dai suka zama to suna yin sadaka suna ba da gudunmuwa don su samu Allah ya kafafa musu wancan abu Allah ya Allah ya samu dace daka daga cikin fa'idar wannan hadisi jama'a sallar idi ana farawa da da sallah ne gabanin huduba sai ayi sallah ake yin huduba sannan kuma ba a yi mata kiran sallah kuma ba a yi kama sannan kuma ana son liman ya zama to tsaye ba a son mustabi ne liman ya tsuyi ranar idi sannan kuma ana son limai dinga mutane wa'azi su ji tsoron Allah eh a nuna kuma har yanzu fa mutane ba su gano meye ma'anar jin tsoron Allah nan ba wannan kuma yana kira ga malamai masu wa'azi da limamai su ji tsoron Allah dinga mutane bayani a dinga fito mutane fili meye ake nihi da kaza a dinga waddaha wa mutane al'amura don su gano inda aka sawa gaba sannan kuma ana son a dinga mutane bayani akan su gano makoma nan gaba cewa fa za a mutu za a je wajen Allah akwai hisabi akwai kaza daga a kiyaye a gyara kuma ba laifi da an kebance mata ranar idi ai musu tasu nasiha kuma ba laifi a sa mata su dinga ba da sadaka kuma ana son maza su dinga su dinga nisanta da mata wajen sallar sallar idi ina fatar mun fahimta mafhum tayyib kuma wannan hadisi na kasance cewa ashe zance na alfahasha da kuma kafircewa ni'imar daga cikin abin da ke kai mutum zuwa wuta kamar mutum ya zan bai da aikin komi sai fadin alfahasha ya kamar mutum ya kama hanya ta tafiya wutar jahannama Allah ya kare mu sannan kuma yawaita sadaka na daga cikin abin da ke son ke kare mutum daga shiga wutar jahannama ina fatar mun fahimta mafo Allah ya datar da mu kuma ana son a yawaita sadaka musamman ma mata mu yanzu mata ba wai suna sadaka na ma kai to a inda a sadaka wai kamata fara taimaka ma na kuma kusanta ko wallahi ba su ba su ba sa tsaye eh eh Thank you. ya yi sai a yi rukuni eh idan ya tashi kawai kabbara guda za yi shi eh sun fada a kansa Allah in ya samu raka da yake ma haka za shi eh wallahu ta'ala ala wallahu ta'ala ala jama'a mun bace wannan hadisi da kyawu ko to Allah ya datar da mu haka mu dinga umurtar mata ba su dinga yawaita sadaka sai dai gaskiya suna da kokari fa yanzu nan musamman ma a abin nan a makarancin nan islamiyya na mata amma sun yi maza yawaita kai gudunmuwa suna yawaita sadaka su wa junan su ana tattara suna tattare bazan ne dai ba ma sadaka ko amma dai su suna dan kwatantawa shi ma a makaranta eh a makaranta kuma ina faɗa wa mata nace daga cikin wanda kamata ki dinga ma sadaka akwai matar miji eh abin nan uwar miji matan basu fa'i basu waye da kai kyauta ga uwa uwaye a sarkunnan su mata ba naga cikin abin da ke sa mu ta ƙara zama cikin gidan miji ta zamanto mai kyauta da sarakuwata sai ki sai wata wata wata bazen nan ko kuma wani leshi adadde ko ta inwakis eh sai ko irin wannan shada da ake ake dinkawa dubu akai dubai ayi mata burode ko sai ki kawai ki kai mu hajiya hadiya kice ai wannan kado ne ko zaki samu tsugunni a cikin zuciyar hajiya amma ke da kullum mamaki mamaki Allah ya sabake Allah ya samu wani lafiya malaci alhadisi samin athani wal 40 ba'da al 100 hadisi na 142 an ummi atiyata nusaybat al aslami al ansariya an samu daga ummul umma atiya nusayba al ansariya sunanta nusayba al ansariya mutum ne madina ce qalat tati amarna amarna ta'ani annabi sallam an nukhrija fil eidain tace ma'aikin Allah ya umarce mu da mu fita ku dinga fita a ranar idi guda biyu al'awafiqa wa zawatil khuduri al'awatiq ɗan mata ɗan mata sune awatiq dan wa'atiq yariya budurwa hadda ɗan mata suna fita a ranar idi kun fahimta eh sannan kuma wa zawatil khudur da ma masu mayafin ne eh mata masu kallabi da ma wayanda ba sa da ma duk fita suke yi wa amara al-huyyada kuma ya umarci mata masu haila an ya'tazilna an ya'tazilna musallal muslimina su nisanci gurin da musulmi ke sallah ashe kaga wannan hadisi na nuna cewa da ƴan mata da bayu da dattizawa duk kowa ya fita sallar idi hatta mace mai haila za ta je sallar idi sai dai ba ta yin sallah kuma ba ta ba ta zuwa inda ake yin sallah saboda alhurma wannan wurin wa fi lafzin a wani lafazi kuma kunna nu umaru mun kasance ana umurtan mu an nakhruja yawmal idi mu fita a ranar idi hatta nukhrij al bikra min khidriha har sai mun fitar da watan budurwa daga cikin gidanta daga cikin daki kasan su can saboda kunya na yariya in ta balaga in ta dan fara girma to ba sa sun ba sa yawan fita saboda irin abin da suke faruwa da ita da da babu babu nan na gaban ta sun faru to suna jin kunyar a gansu da da da nono gaba gare su mu nan yanzu fa lokacin lokacin daidai iskan jiki na ko Allah ya shirye mu da su baki daya karance da Allah duk wanda Allah ya ba daya mace Allah ya ba shi aiki na taba fada mallam Ismail ce da Allah shi ba mutun iya mace da bai iya kula da tarbiyyar ta ko da Allah shi baka iya bi tsaran rawa da baka iya kula da ita gwara a jayo ta runduna ta waga ta aljannu a ce rike su wallahi lazim tawaga ta aljannu tawaga a rike a ce kai rike su kawai kai ne a shirda abin da kon ba ki rike su da baka iya guda da baka kula da tarbiyyarta mun fahimci mun fahimci abin nan matsalar ita yariya mace fa tana samun shakka samun matsala ko to abin yana biyan zurriyar ta ne fa hatta jikokin su ya shafe su idan mace yariya ta yi zina idan yariya ta yi zina maniyin su da shiga cikin mahaifarta annabin Allah ya nuna cewa hatta jikokinta wannan abin sai ya shafa in har ba ta tuwo ba to ai wara baka aljannu ko ka san dai kana karanta ayatul kursi sun zauna tsam eh imamu suka yi maka wawaci kana ai karan jijjige su a zauna lahiya amma ita fa to mata an yara ba sa fita saboda kunya suna da kunya to mu nan yanzu fa kawai fa wala wata in ta tsore ta tsura maka idanu sai da kai ka ga idanun wallahi duk wani matakai iskanci sun san su ba haka bane kuma wai irin a wannan halin fadifa sai kaga wai uba ya nace shi saboda shi gashi huhun ma abu sakare wasu ya ce wa dole sai ta yi lakwal ba muna kyamar mace ta karatun boko bane ba muna cikin balma na cikin masu ba da shawara eh in ga yariya tana da kokari a tallafa mata yi karatu saboda za ta iya kawo gudunmuwa wa addini eh akwai akwai mata masu ba da gudunmuwa wa addini ta hanyar karatu za su iya kawo gudunmuwa to amma dai ana dibin maslaha shin aure ne maslahar ko kuma karatu in auren ne aka gama shi ne maslahar kawai mata aure dan karatu wanda ta samu ta je ta karanta Qur'ani kawai eh wancan fardu fardu kifaya ne idza qama bihi al-ba'd sakata anil baqin auren shine wajibi dan kare mutuncin karta da kai ubanta ba haka bane yanzu wallahi al'azin da za ku dinga bibiyar ekwalkin ne ina faɗa muku ne bisaraha ni na son wannan abun saboda ina koyarwa lakwal da za ka dinga bibiyar lakwalkin ne kana gani kana ɗan jin irin hira da yara suke yi ko abin su ya baka mamaki wallahi wai sai ka yi tambaya wai aske ko nan wai al'umma ce musulma da kunne na yadda na ji maganar Allah ya ci gwada min annabin Allah haka ina kalas ina kunna jo sai ɗan yaran na CZM ɗan CZM suna hira ɗan CZM fa shekara ake zuwa CZM duk in an yi zo da wuri shekara goma sha uku ko shekara sha uku ana hira suna hira mal Ismail ai wance saurayinta mai nama Daka zai diga ka mata nama tana ci ta kuma wacce sarwai ta iya cijin lebe da kodala ta samu matsala. Al'ummar da fa muke rayuwa da su fa, al'ummar da muke rayuwa da su. Har inda ta kawo yanzu yara wai ta kai suna makansu aure cikin lakwal. Wasu wasu suna makansu aure cikin lakwal. nan garin fa abin ya fa nan garin abin ya taɓa faruwa nan garin wata ekwal cikin ekwalkin nan garin nan wasu yare elef suka wa junan su aure su nan garin fa wai ba nan garin akai abun eh a abu kile cikin abu cikin elef aka samu waliyi da wakili har da sayan goro nan fa garin aka daura shi akai addu'a aka tashi wani min tambaya to malam shi sake ta nace to da uba waye aura bai tabbata shi take ta waye ba shi ita to kaga ana dibin maslaha ne in aka ga yariya kamar karatu ne gabanta kuma tana da kokari tana iya tana kamuwa yin balabi da an taimaka mata kuma a taya ta da addu'a Allah ya kawo miji nagari dan wallahi akwai lokacin da in mace ta kai ba ta da aure ko imashi akwai shekarun da imashi ta kai sai ba ta da aure to na rantsa da Allah abu tausayi ce abu tausayi ce abu tausayi ce kamar zaka tana ta tsukewa kamar kamar kamar an sa kamar an sa kamar fila kamar tsukewa take ta yi ana tsaya ta tana tana matsewa kuma zaka ta kullun huskar ta ba kyawun kallo butan sun fata saboda dan karan dogon uban kidani ta tuna wance sun yi sefe tare da ita yanzu ɗaya ta hudu ba ka bane Allah ya samu wani lafiya Allah duk wanda ke da ɗaya ta kai awar sha'awar da ita ya sha'awar da ita shi da zaman sa lafiya sai ke cewa hatta nukhrij al-bikra min khidri har muna fitar da mata daga cikin gidaje wa hatta nukhrij al-huyyada kuma ana fitar da mata masu haila fayukabbirna bi takbirihinna sai su dinga kabbara da kabbararsu wayad'una bi du'aihinna kuma sai su dinga yin addu'a da addu'arsu yarjuna barkata zalika al-yawm suna fata da kauna na albarka wannan wuni wa tuhuratihi wa tuhuratuhu da kuma tsarkin sa ashe ranar id rana ce bi albarka ana son a yawaita addu'a ana kabarbari a cikin wannan a cikin wannan ranar jama'a mun fahimci karatu ko Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu haka wannan hadisi yana karanta da mu awabi dama daga ciki shine fitar mata sallar idi ya halitta sannan kuma ana buƙatar ƴan mata su fita da mama su haila kuma a yawaita yin addu'a ana so a yawaita a yawaita yin addu'a ana so a yawaita yin addu'a ina fatar mun fahimta kuma a mas'alar aurar da yara ko a mas'alar aurar da yara turawa sun tuni sun riga sun kare da mu a wannan gabar an riga an ana ta gabar su akwai projekin ne da dama wanda ke da kwai a cikin ƙasar nan sun yadu cikin birni da daji ana ta kokarin awayar da uwayen yara kan muhimmancin karatun iyamaci duk da hadda minister gare su ko minister minister de la protection de la femme akwai minister ta su da janfi wace ce aka daga su haka irin wannan abun duka manufar fa so da ake duka da suka lamar da su suka lalace muwa mu lalace haka irin su suka lalace muwa mu mu lalace kuma an riga tinti da an fidda ma yaran mu kunya a a zuciya an hida musu kunya abu guda biyu sun taimaka wajen lalacewa da fitta kuma a cikin zuciyar ayyanmu yanzu akwai yariyar da ko gidansu ba ta iya zama ba ta da hijabi akwai yiwa yariyar da ko kwana za ta yi a gidansu ba ta iya kwana sai da hijabi budurwa saboda tsabar kunya amma mallar rana ɗaya tana zuwa lakwal cesium sankem katirem turuwa za ta tarbi sai a ce dole sai ta tuba hijabin ta sanya mayo ɗaya za ta yi ba ka bane wannan ya sanya yaran da yawa ma yanzu daga gida ma sai a saka teni sai a saka mayon ya teniki efes daga yariya uban tana gani uwar tana gani ta fito da da wando wai wai primary wai efes ta gani wai primary efes ta gani wannan ya fitta kunya kwarai da cikin yaran mu wallahi yare da gidansu ba ta iya zama ba hijabi yanzu ga taran ta zo ta zo lakwal kuma dole sai ta cire shi kuma gudu za ta yi kuma ga maza ga mata ana ta yi in ma ta ci sa'a Allah za a rushen su na efes dan iska ne dan hannu ne shi ma kasa akwai yan hannu eh akwai yan hannu ciki ai mafiya yawan su akwai mutanen banza wallahi lazim mafiya yawa Allah ya sauwake a zo a ce zuwa ce za a ban an yi da gudu a ce kai abubuwan da yawa suke fa eh wallahi in mutun na da in sahabi ne nace maka in da bace mu bane ne yanzu da yake mu idanun mu sai ga sun gushe ko ta kihe ko ta kafira amma dai sahabin annabi tabbas in aka maido shi duniyan nan daga yadda diyan musulmi suke rayuwa wallahi su mutuwa za shi ne rayuwa na rance maka da Allah bai yi rayuwa wani so an hotar so an langar daga mu shi sai ya kama kabar diyaka ya ja abu na biyu da ya taimaka wajen cire ma yaran mu kunya economy familial af kun ga wannan af din turawa suna zubo kuɗi da yawa a ƙasar nan saboda saboda a ƙarfafar da ita af kin nan economy familial and social afs afs economy familial and social abin da kamata a koya musu ba shi ba ke koyawa kamata ya ce suna ce economy familial ne ko to a koya musu ya ake ake ake ake ake ake abin nan ake tsamta ake kula da da gida ake abubuwan girki da sauransu amma kana zauwa kurkin katirem ku je ku tambaya kurkin katirem na kalubalance su a kasar nan abinda ake aikatarwa a cikin wallahi haramun ne ina rantsa muku da Allah haranci ake yi kurkin katirem na FS ina AF ya ci karo da addinin musulunci kwata-kwata. Tun harkar sex ce, harkar al'aura ce, yariya a lokacin da take ta taso a wannan ajikin na shekarun ta zo katirem ta lokacin shekarun balaga ne, to kuma a wannan shekarun ake koya mata wannan iskanci ga yadda al'aurar namiji take ga yadda al'aurar mace take, kuma ga yadda ake ake kare kanki daga ɗaukar ciki. Ko kun fahimta? ga yadda za ga hanyoyin da mace take bi dan ta kare kanta daga dokar ciki to kai ba iskanci ba yare da bata da aure ni abun koyi da sai za ta kare kanta daga dokar ciki na'am kuma irin wanga yaran ne fa in aka ce ai musu aure sai a ce ba su kai aure ba wai ne tsari ake yi Allah ya isa takadin mu da su wai yoyon hitsari wai wai yoyon hitsari kuma shi wanda ke wanga zance bayaman ta uwarsa da aka yi mata aure bata kashe wannan shekarun ba na rantsa da Allah uwarsa da aka yi mata aure bata kuma ta yi fitsari ba kuma haka ta aihe shi ko da tsabar dabbanci da wawanci da sakarci daga bayan ƙarshe-ƙarshen akwai wani gidi da aka yi hatta irin irin mace ya a wannan shekarun in ana saduwa ana jima'i da mace ga irin abin da ke ji ko ku kwaitsuwa wai iyan ku ake koyar da wannan abu fa a alakwalwa kuma an ce ka kuma su aure eh kuma a irin ƙasar musulmi inda ake cewa ka tarbe disney ko sun duka duka sun da musulman wannan yaudarar mu ake yi yaudarar mu ake yi akwai lokacin da aka sa dokar ma in kai maɗe ka aure to za a yi kuma kike kashin dabneri nan kasar nan an yi wannan lokacin in kai maɗe ka aure tana a blended school a babin school tana karatu to kamar director king equal provisions yana da damar yi kongoke kinka a extortion a kika a kika gendarmerie dole sai an ci sai an cika tara da kai ubanta da sirikinta uban yaron da kuma shi yaron gaba da za a kai su ni nan garin na san garin da na san garin da aka zo tambayar yariya aure tana katar aka hana ta mutane suka ce ba a yi mata aure saboda tana karatu ƙarshe ƙarshe wallahi su kuma ciki nan garin nan cikin jihar tawa ba muna inkarin karatun bokon bane fa kusa fahimta amma abinda muke inkari shine in fa aka saba makarantar annabi sai an wahala a duniya kuma dai in kana son ka samu karatu ka je jami'ar tawa ka je ka samu labari wallahi ka je su baka labari wannan yace je nan ka je su baka labari jiya jin muna tayi da wannan uwa yace je ne yake sai muka biyo da wata tana ustaz sai ke ce waccan ai koro ta ake daga jami'a sai ce me ya faru sai ce a cikin sal da kur aka kama ta suna zina da wani HDN ke cikin sal anan jami'a ta kawo cikin salwa da ranar kirkiri da ranar kirkiri wai ba amma bari da dashi ba Allah dai ya karo fa mana asiri kuma ina rantsa muku da Allah duk abin da ke faruwa kasar suna labari sun sani ba sun sani sun sani eh aji hada su da zuwa hada su da zuwa Allah ya sauke Allah ya sa mu wani lafiya saka wannan hadisi yana karantar da mu eh ashe mata a zamanin da akwai kunya tare da su sai dai wannan zamanin kan gaskiya da sake an ba mai mai kaza kai da sake babu zancen kunya a wannan zamanin Allah ya rufa mana asiri akwai sauran lokaci abba lokacin yayi ko haka nan ya kamata mu kwana bunda mun ka faɗa zaman to gaskiya Allah shi ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna ƙara ta wasu da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun na alkhairi Allah ya biya muna duk mai wata bukata nan ta alkhairi Allah ya biya masa Allah ka zuba da mu lafiya ka ƙara mana kwanciyar hankali Allah ka ƙara mana imani da ikhlasi a cikin ayyuka Allah subhanahu wataala ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته